بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تدلع الشمس من مغربها رواه مسلم عن أبي موسى runa da shi daga abi musa shine abdullahi bin qais al-ash'ari kabila safinan ita ce kabila da annabi alaihi salam ya ce hum minni wa ana minhum suna wani ni nasu ne saboda mutane masu haɗin kai da zumunci idan aka samu gidan wani babu kwano ɗaya na abinci a gidan wane yana da buhu guda wane yana da rabin buhu wane yana da timbi wane yana da kwano daya sai su zo su kwatsa guri daya sai a raba shi daidai su ash'ariyawa haka suke da aka gaya wa annabi alaihi salam aka ce ɗabi'ar su kenan sai ce hum minni wa ana minhum to abu musul ash'ari radiyallahu anhu yana daga cikin fursan manya-manyan jarumai sadaukai a cikin sabon annabi alaihi salam kuma shi ne wanda annabi alaihissalam ya ba yi wa harshen ya sa wa harshensa alfarma ta yin albishir da aljanna don shi ya zo wannan rijiya ta aris ya shiga cikin shingen ya zauna ya ce da annabi alaihissalam yau ni ne sarkin kofa annabi ce na yadda to wanda izo da sai na abubakar ya zo da jelanu sai ya ce izallahu wa bashirhu bil janna ka yi masa izini kuma ka yi masa albishir da aljanna a nan lokacin alfarma ya sa wa harshen tun maganar da ya faɗa allah ne ya yi ta kawai to shi ne wanda na ce sun je gurin yaƙi da abu amir aka yi abu amir makami ya faɗi sai nuna abu musa ya nuna masa ga wanda ya masa makamun abu musa ya je murƙushe wacce ya kashe shi da ya dawo sai abu amir ya ce to na san rasuwa zan yi amma an ka je madina ka ce da annabi alaihi salam na roƙon sai mun addu'a sai ce to aka gama yaƙi ya koma madina sai ce rasulullahi abu amir ya shahada amma ya roƙe ni in na zo na ce maka kai masa addu'a sai ga abin da ba a taba gani annabi alaihi salam ya yi ba in zai mutum addu'a siran nan sai ce a kawo ruwa sai ya alwala alaihi salam gamawa sai daga hannu ce Allah magafin da abi amir waje alhu fauka kasiri min ibadika yawmal qiyam kai masa gafara ka daga kadarinsa akan mafi yawan halitta ka gobe qiyam abu musa yana ji sai ka a a ashe haka addu'a za ta zama sai ya rasulullah ni ma na roƙe ka alfarma sai annabi alaihi salam ya ce Allahumma gafil li abdullahi abi musa wa adkhilhu mudkhalan karima shi ma ya samu adkhilhu mudkhalan karima to shine ya rawaito wannan hadisi ya karbo daga annabi alaihi salam ya ce annabi mai tsira da macin Allah ya ce inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya busu ya dahu bil laili yana shimfida ikonsa da daddare la yatuwa musii'un nahari dan mai munin mummunan aikin rana ya tuba waya ba su iya da hubin nahari yana shimfiɗa ikonsa da rana la ya tuba musi'ul laili dan mai saban dare ya tuba hatta ta dalo ashamsu min magribiha har sai lokacin da rana ta hudo daga mafadarta amma hadisin ya kamata mu kalle shi ba fassara ta kalma da kalma ba mai ma'anarsa domin ya busudu larabci ne maganar yadda da karba shine ya busudu balarabe in ya yadda da abu to zai bude hannunsa haka amma mai da ba zai dunkule zai rufe shaka ya yi jimke shi to a nan kalmar da annabi alisa ya faɗa ya ce ya bisu ya da hubin lai ina shimfiɗa iko da ya dasa da daddare li ya tuba musi'un nahari ta mai laifin rana ya tuba ma'anar wannan wato gafara ta riga zunubin kenan akwai lura da kalmar tunda da daddare aka yi shimfiɗa tuban kuma laifin da rana aka yi wannan kuma da rana aka yi liyatuwa musiqul layli dan mai zunubin to hadisin sam wannan kalmar ta fili ba ita yake nufi ba da ka dauke shi haka wato an yi an gafarta zunubi kafin ayi to Allah ba haka yake nufi annabi ba haka yake nufi ba ma'anar wannan ubangiji da daddare yana buɗe ƙofarsa ta tuba ko wato da daddare liya tuba musi'uhu da duk wanda ya saba a cikin daren yin ya tuba a karba ya su ya da bin nahari shi ma liya tuba musi'uhu wanda ya sabo kawai ya tuba a lokacin ake buɗe ƙofar lokacin da aka yi saban na wannan a lokacin ake karba ba an buɗe da daddare ba ne ba za a karɓi tuba ba sai wanda ya zunubin rana ko kuma wanda yi da rana ba za a karɓi tun sosai da daddare ba haka ake nufi ba ka lafazi ne na larabci amma saƙon da yake ciki shine a kowanne ake karɓar tuban wanda ya a wannan lokacin har sai rana ta hudu daga mafaɗarta shi kuma wannan rana ta hudu daga mafaɗarta yana ga cikin mugayyaba tuna cikin gaibi wanda yake dan adam ba shi da hange da zai san wannan dan adam ya gane rana in ta faɗi ya zuba ta faɗi ba to in ta faɗi sai ta je al'arci ta sujada ba wanda ya san wannan ba ka da wata na'ura ko ta kwamfuta ko ta kwakwa da za ka sa rana tana wannan in ba annabi ne sai faɗa ba da ba sai ce sai ta je ta yi sujada in ta je ta yi sujada sai a ce da ita ta ɗaga ta fito ta inda ta saba fito kullum haka ake wanda muna sa ran a ce gobe ma hakan za a yi ta fito ta inda take to akwai ranar da za ta zo ta yi sujadar sai ake ba ta umarni to a lokacin kuma dare zai tsawo za a gagari ya ke wayewa don lokacin zai tsaya cik mutane za su tashi masu tsayawa su yi ibada a yi salloli a yi karance-karance kaf har mutum igaji iga lokaci bai yi ba a sake komawa a kwanta a yi bacci mai tsawo a sake farkawa a tashi a yi sallah a ga gari bai waye ba to ana ganin haka masu hankali ce to yau fa ta baci abinda aka faɗa shine kuma ya taho to sannan ubangiji sai ce ta ɗaga amma ta fito ta inda take faɗuwa sai a ganta ta fito mu a nan sai a ce ta fito ta yamma amma magarib ba yamma ba ce mafaɗa mashirik ba gabar ba ne buhuda sharku shi ne gabar garbu shi ne yamma to za ta ɗalibu shamsu min magaribi ha daga mafaɗarta za ta hudu mu anan kawai sai a ganta allah ya kiyaye ta fito daga yamma tana fitowa kowa ya san ta baci sai ta zo tsakiya sai a ce koma ko sai ta faɗi wannan kankani ne sai dare ya sake zuwa to daga nan kuma ya dawo daidai sai dai kuma duk wanda izini bin ya tuwa Allah ba zai karfa ba ya rufe kofar tuba daga ranar shi kuma dan adam an halice shi akan zai yi zunubi tuban da aka bude shi ne gatan mu an yi a tuba laifin dan adam ya ki tuba amma muddin zai tuba to yana kan daidai ya yi laifi ya tuba dan ya san yana da ubangiji wanda yake kama mutum zunubi kuma yana da ubangiji wanke da karamci na aka tuba zai karba to da ka sai ya tuba sai a karba to idan aka kai wannan shikenan abi ya baci wannan ba abin da zai yi dama annabi sun a cikin wani hadisin na muslim wannan ma muslim ne rawaito yana cewa Allah na karbar tuba yana rufe babun tuba wato idan wato idan abu uku suka fito imani ma ba zai amfani ba sai dai in da can ta yi imanin ko kuma da can mai rai din ya aikata wani alheri na gari shine hudo rana daga mafadarta sai bayyana dujal sai da bayyana dabba bayyana dabba dabbatin min al-ardiku tukallimuhum da asarin dabba ta fito tukallimuhum waɗansu kan ce takan musu magana amma kalamun ba magana ake nufi ba jirhu ake nufi domin kalim a larabci rauni kenan to za ta yi ta jirihi za ta nuna wani fasiki ne a fili za ta faɗaci wani fasiki ne wani mutumin kirki ne haka za ta dinga yi shine tukallimu ta yi ta jirihinsu ta faɗi rashin adalcinsa da illarsa da fasikancinsa to lokacin da aka samu wannan shi ma ubangiji ya daina karɓar tuban bayi kuma allah ya kiyaye mu kada allah ya kai mu wannan lokaci allah kuma ya sa mu cikin bayinsa masu tuba wani lahibu tawabina yana son masu yawan tuba wani da yasi al'imam muslim ne rawaito shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man taba qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi rawahu muslim an karɓo na hadisi daga Abu Huraira Allah ya kare adda a gare shi yace manzo Allah mai tsira da wucin Allah ya ce man taba wanda ya tuba qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta hudo daga mafadarta taba Allahu alaihi Allah zai karɓi tubansa Allah ya hore mana من حديث الإمام مسلم شيروي توشي وأن أبي عبد الرحمن عبد الله بن من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن رونا حديث أبو عبد الرحمن shine abdullahi dan umar dan khattabi allah kare da a gare su da dan da mahaifin ya karbo wannan magana daga annabi alaihi salam ya ce annabi alaihi salam ya ce inna allah azza wa jalla hakika ubangiji mai girma da buwaya ya kabalu taubatal abdi yana karɓar tuban bawa malam yu gargir mutukar bai kai gargara ba in ya riga kai gargara to in ya tuba ba za a karba ba shi bawa in yana ta zunubi yana sa ran zai tashi zai je isa ke yin laifi ko ya tuba to in ya tuba a lokacin kofa a buɗe take amma in ya kai wato zangon da ya ɗeba ƙauna ko da ran bai riga zo hulƙomo ba in dai ya ɗeba ƙaunar cewa yau na ji ba zan tashi ba to ko ya tuba Allah ba zai karba ba saboda ba zai iya yin wani abu ne ya san tasa ta kare ba a karɓa tuba a wannan gabar kafin mutum ya kai gabar da zai ɗeba ƙauna da rayuwa to ana ake son ya gyara da abin da ya bata balle kuma a ce ran ya riga zo karan karma in ya zo karan karma ko ya tuba Allah ba zai karba ba Allah baya karɓa wannan domin innamat tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qaribin faulake tubullahu alaihi amma walaysat at-tawbatu ko lillazina yamaluna sayyi'ati hatta idza hadara adahumul maut qala inni tubtu al sai mutuwa ta zai ce na tuba Allah ba zai karba ba fir'auna haka yi sai da ya shiga ruwa aka dirmiya shi ya tabbatar ba zai fita ba an dirmiya shi an dago shi sai ce amantu أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين في جبريل الآن قد أسيت قول وكنت من المسلمين da can duk kai abu fannar kai ne kaga dama ka zama daga cikin masu fanna shine a wannan gaba zaka ce ka tuba bai karba ba ba zancen wai an dai wuta ko an zama masa baki gabace ko a Allah ba zai karɓi tuban mutum ban ya kai wannan lokacin Allah ya kiyaye mu rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan tirmizi ce hadisi ne wanda yake hasan kyakkyawa wa an zir bin hubayshin qala ataitu safwan ibn as-salim radiyallahu anhu as'aluhu 'an al-mas'i 'ala al-khuffayn wa qala ma ja'a bika ya zirru qul fa qultu ابتغاء العلم ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تدعو أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وقلت إنه قد هاك في صدري المس على الخفين بعد القائد والهول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من قائد وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاهم فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض خلق الله السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وأن زر بن هبيش كرونا ديس daga zirru dan hubaish ala ice a taitu safuwanu bin assa na je gurin safuwanu dan assalu radiyallahu anhu allah ya kare da a gare shi as'aluhu anil masi alal khufaini ina tambayar sa a cikin sa'anin hukuncin shafa akan hufi na zo in in tambaye shi shi zurro dan hubaysh tabi'i ne ba sahabi bane da muka haɗu da annabi alaihi salam ba amma kuma ya rayu a jahiliya amma bai haɗu da annabi alisun ko bai musulun sai daga baya ya zauna da sina umar rajalahu ya zauna da sina ali rajalahu anhu ya abin nan ɗinsu to kuma ya samu shekara 120 a rayuwarsa ya samu 60 a cikin jahiliya ya samu 60 a musulunci shi abin da ya samu kenan to shi wannan zurru ya ce na ji wajen safuwa ne ɗan assal na tambaye su a kan hufi faƙala sai ce ma ja a bika ya zirru me ya zo da kai zirru a ƙultu sai na ce ibtiga al'ilmi neman sani faƙala sai shi safuwa na radiyalam ya ce innal mala'ikata ta dau ajin hata hali ɗalibin ilmi rida'an bima ya ɗalubu mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu ga mai neman ilimi domin yadda da abin da ya je nema yanda ake fare in wani babba zai zo a yi sau soja su yi sau ko 'yan sanda dama da hagu dukkanin wanda ya taho nan yau an masa haka haka nawa su faɗa kai bi ne mala'iku haka suke in dai neman ilimi za ka to za su yi fare su yi layi dama da hagu kuma za su dinga shimfiɗa fuka-fukansu don ka dinga takawa za kuma su dinga shafa ka suna shafa a jiki kamar yadda mai neman albarka in ya zo na mai albarka ya dinga shafa yana haka haka suke mai tafiya neman karatu saboda musulunci yana son ilimi domin addini bayawa ba ilimi rayuwar duniya ba ta tafiya ba ilimi to ya suna yin wannan amma abin da yasa ba a jin kanshin mala'ikun ba a jin laushi ko sanyi kalau da fifiken mala'ika saboda gaibi ka yadda da abin da annabi alaihi faɗa ka je ka nemi ilimin amma da ana jin kanshin ko ana jin laushin fukafukin ko santsi ko a ji sanyi to duk masu tsegumi za su tafi karatu don su dinga sanin wannan amma wanda ya da magana annabi asim sai ya je kuma abin yana nan haka zai sai kiyama ta tashi sai ya gani ne yadda da abin da je nema shi sa suke haka kaga me yayi masa anan me aka yi wa zurru anan ai an karfafa masa gwiwa akan mu da ya taho nema shi sa duk wanda ya taho neman ilimi ba a gwasare shi ba a sage masa gwiwa girmama shi ake a ce madalla da wanda ya zo raya addini wa qultu sai na ce innahu qad haka fi sadri almasu alal khuffain shafa akan hufi ita ce ta motsa min a cikin zuciyata ba adal ga'idi wal bawli bayan mutum ya bayan gari ko kuma bayan ya bawli na saka hufi na ina shafa a kai sai kuma bukata ta kawo na shugaban da ake ne bayan gari ko kuma ne bawali to ya shafa a kansa take hukunta mura'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kai ko mutum ne daga cikin sabon annabi mai tsira da mancin Allah faji'tu as'aluka hal sami'tahu yazkuru fi zalika shay'an shine nazo in tambaye ka shin ka taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani ba a cikin wannan qala na'am sai sai shi wannan sahabi na annabi alaihi salatu wassalam safwan sai ce i kana amuruna idza kunna safaran yana umarta mu in mun zama matafiya aw musafiri ne ko matafiya Allah nan zai ake fafana salasata ayyamin wa layalihinna ba mu kar mu tube hukumu kwana wuni uku da dare uku wato kwana uku cikakku daren da wunin ba ma cire ba ma cire hufi illa min janabatin sai dai ga janaba in mace ce sai in jinin haila ya dauke mata ko na biki to ita ma dole ta cire lakin min ga'idin wa bawlin wa nomin sai dai in an yi bawali ko an yi bayan gari ko an yi bacci ba a cirewa in dai mutum ya saka shi bisa ka'ida shi hufi abu ne da ake sa shi da fata ake yin sa kuma yana kaiwa mutum har makyangyama yana haura idan kafa yana kaiwa kan makyangyama in ya shiga wato ƙauri in aka saka shi bisa ƙa'ida ƙa'ida kuma ita ce sai ka ɗaura alola cikakkiya ka gama ta kaf ka wanke kafar dama ka gama ka wanke ta hagu to sai ka zo ka sa kafar dama ka ɗaure ka sa na hagu ka ɗaure in ka yi shi da wannan kuma fatar tsatsarka ce ba ta mushe ba sannan kuma bai yanke ba ya tsage an sami tsarga ya tsarge wanda ya kai kama kusan tsawon dan yatsa in yi wannan ba za ka shafa a kai ba a ɗinke iki an ɗinke shi kuma sannan ya wuce idan kafa to idan mutum ya sa shi da wannan idan ya zo a lola in ya wanke hannaye komai to wajen kafar ba sai ya cire ya wanke kafar ba kawai sai ya dauki dan shirun sai ya shafa a kansa shine su masu alal kufai sai jaurabi shi kuma jaurabi ana yin sa shi ma kamar hufi wanda shi akan yi shi da yanki akan yi shi da auduga akan yi shi da kirtani to shine wanda malaman yanzu suke masa bayani ko suke hukuncinsa da safa cewa mutum ya sa safa in ya zo a lola don ya bacci ko ya shiga ban ɗaki ko ya bawali ko bayan gari ba sai ya cire safar ba sai ya shafa a kanta sai ya shafa a kanta to amma in mutum ya zo yin alola ya wanke kafar da ya wanke ko ina ya wanke kafar dama sai ya tsaya ya sa safar sannan daga baya wanke kafar hagu ya sa safa to ba zai shafa a kai ba bai sharaɗin bai cika ba sai ka gama kammala alwala cif sannan ka sa sannan kuma a tabbatar safan nan ta wuce idan kafa sannan a tabbatar safan nan ba ta tsarge ba badin ta yage ba za a yi shafa a kanta ba sannan kuma in an zo shafar ba ƙarƙashin kafa ake shafa ba saman ake shafa shi ma sai mutum ya san yadda ake ta wannan karin zuwan da muka yi madina limamin madina da ya gama ya yi bayani a kan shafar ya ce tofa abu ne mai wahala shi in so samu ne a shawararsa ka bar wannan shafar ya fi maka so da duk wanda ya kuskure ba haka shari'a ta ba in ya shafar ba daidai ba to in ya sallah ba ta ba domin saulolarsa ba ta cika ba to kaga mutum ya je garin geman gira gira ya rasa ido to gara mutum ya cire ya wanke domin wanda zai cika wannan sharaɗin a yau wato sai an yi da gaske wajen kiyaye wa'annan ƙa'idojin ya kuma shafar yadda aka ce a shafar yana da wahala to mutum ya wannan sai ya kwan uku dare da wuni da hufin a jikinsa ko da jaurabin a jikinsa da lokacin da izoyin alola kawai sai shafi wurin ya wuce wasa har kwana uku in an wuce kwana uku ne to fa sai ka cire ka sake ɗaura wata alola sosai sannan kuma ka zo ka saka sannan kuma alola da za ka yi shafa da hufi sai ta zama alolar da ta shiga cikin sanar ji hukunci ba na katamisu ba ce in ka yi alolar na katamisu to ba za ka yi shafa a kanta da sunan ka je ka yi sallafar Allah kuma in ka zo sai an yi safa alolar da za ka iya yin sallah da ita to a ita ne in ka saka safar to za ka iya shafar in kuma ka iya shafar to sai ka je kai ta yi amma in janaba ta samu to dole sai an cire kafar an yi wanka ko kuma wata najasa ta taba kafar mai karfi to shi ma dole sai an cire an kuma wanke haka in mace ta saka hufi ko jaurabi idan tana jinin ta al'ada ya dauke mata ko kuma al'ada ta zo mata in ta dauke ba za ta ce in ta zo za ta shafa abu ba sai ta cire ta yi wanka ta wanke gurin amma dan bayan gari da bawali da bacci wannan ba zai sa mutum ya cire ba in kuma zo bawalin shi ma sai hattara in ya fanfan tsamar masa a jikin kafarsa ya taba wannan kaga shafa babu a ciki domin najasa ta taba abu shine fakultu in ji zirru dan hubai sai na ce da safwan hal sami'tahu yazkuru fil hawa shay'an shin ka taba jin annabi alsa yana faɗar wani ba akan sha'anin soyayya ita ce hawa soyayya ƙala na'am sai ce i kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safare mun kasance tare da manzon Allah mai tsira da wancan a wata tafiya fa bayyana na hannu inda ku alhali muna gurin annabi alaihi salamu muna kewaye da shi izna dahu a arabiyun sai wani balaraban ƙauye ya kiran annabi alisan bi sautin lahu jahawariyin da murya mai gwarje ya daga murya da ƙarfi ya ce ya muhammad yana faɗar haka sai annabi ya juya daidai katarnin muryar shine ajabahu rasulullah na hawan min sauti katarnin muryar sai ce ha umu na ansa dama haka yake ko shigowa aka yi masallacinsa annaba sai yakan zauna ya sa bayansa a rasa jikin bangon gidansa daga gabar sai kalli yamma in ya kalli yamma misali kamar ana sai ya zauna ya jingina da nan sai kalla nan to idan sabon suna da yawa za su mai da nan ya zama fili sai kashi daya su zauna daidai damar su jerere ras haccan kashi ɗaya su zauna da ras sai su bar masa nan duk bakon da zai zo ya shigo a haka sai su yi wannan in kuma ba su da yawa sai su yi masa zaman fagaci da sun ba su zaman fagaci suke yi to in suka yi zaman fagaci shi ke to da yawa in bako ya shigo in yi haka ya kalli gurin baya iya sanin wai a nasu da ya shige cikinsu ba wata shiga da iya daban da tasu sai ya ce aina ibn abdul muttalib sai ce ha'un to sai ma zai san shi ne to sabai suka matsa ya rasulullahi in an zo sai ana tambaya wa lokacin kai ka amsa lokacin sai mu ce wanda ya fi kowa farin feci ya haka sai ga ya fi kowane ya ce shi ne wannan ya ce to mai maka mawanka wanda za ka dinga hawa ka zauna daga an zo an san kai ne da kyar suka matsa sannan ya yadda sai ake masa mawanka alaihissalam da an zo aka gana kan mawankan su suna kasa an san shi ne alaihissalam haka ya ce masu ha'un larabci ne tsantsan larabci yana zama na amsa maka yana zama saurare ni shine amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya nan kuma ku saurare ni zan karanta littafi na nan kuma ha um na ansa fa qultu lahu sai nace da shi inji safwan sai juya ya kwabi wannan balarabai yace wai haka kai canka ugudud min sautika ikasa da muryarka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam kai a gaban annabi alaihi salamu kake kad nuhita an haza an hana ka wannan daga muryar fa qala sai balaraban kawai ce wallahi la agudud ya rantse da Allah ba zan kwanta da muryata ba ba zan yi ba dagawa zan yi qala al-arabiyu haqa shine sai balaraban yace al-mar'u yuhibbul qauma mutum yana son mutane wallan mayil haƙa bihim har yanzu bai haɗu da su ba sannan ka hana ni yana nufin annawa sai yana son sa da bai taɓa haɗuwa da shi ba to yau ya gan shi sai ya gigi ce faƙalar nabi salama sai annabi sai yana da mace almar'u ma'aman a habba yau malkiyama wace yana tare da wanda yake so ranar tashin alkiyama ya ce to mun je shi a faɗi wannan sabai sun yi farin ciki da wannan kalmar fiye da inda ake zato saboda abu biye musu kuma ya mana shine ilhaqul qasiri bil mushammiri ilhaqul mutaakhiri bil mutaqaddim haka ake da wannan kalmar abin da annabi yake nan rago wanda yake labo labo labo labo labo labo wanda yake ma alan kosa a lankosa ba zai iya komai ba ruwa ma sai ya ce a kirɓa masa ya ƙara tsarar zai iya shato irinsa aka haɗa shi da jarumi aka ce kun zama tare ba ƙaramar ɗaga darajarsa ake ba sannan wanda ike jan gindi yana jan gindi ko yana jan ciki da kyar sai aka riskar da shi da concord shine wannan kalmar almar'u ma amana ilhaqul qasir bil mushammir ilhaqul mutaakhir bil mutaqaddim an daga ka duk wanda yake so an jashi an daga shi sama an kai cikin wancan alfarmar sai suka ji dadin wannan mu ma ko mun ji dadi sai dai gizo inda yake sakun saka ba kowa ne masoyi na gaskiya ba mu Allah ba ruwansa da soyayya ta jimu a ruwan Allah da ta ya sa iyayenmu da yawa har suka ƙara rayuwa yawa ba'arinsu duk kullum sai sun yi sallah raka a biyu sun ɗaga hannu sun roƙi Allah mun roƙe ka Allah ka sa ƙaunanmu da manzala sun ba ta jabo ba ce ba su taɓa amincewa da ita ba kullum suna roƙon ubangiji Allah sa ƙaunanmu ba ta jabo ba ce saboda haɗari mutum in ya yanke wa kansa hukunci wata ƙila gurin Allah kinanne ne kuma shi ya ɗauke cewa shi masoyi to shi sa ake jin tsoro saboda soyayya tsauri ne da ita musamman ta annabi alaihissalam duk sabon annabi asimu kaga sun so shi da saboda sun yi sun daidaiti da shi a munafa idan gaba ta kare aka kai wa mai ɗore ya ɗora in kafa ta ita kuwa aka je asibiti aka yi hoto sai a ga ƙashin ya goya ya ɗori ko bai ɗori ba bai ɗori ba amma in ya zama daidai ya haɗe ai kurin haɗuwa ake ya zama daidai to haka ake so tsakaninmu da annabi su daidaita da shi a gudun duniya da ƙinta duk ran da muke son duniya shi kuma yana ƙinta to ƙashin ya goya ba zai daidaita ba sai dai mu ce masoyi na jago na da'awa amma ba na gaskiya ba ne za mu zo nan gaba inda sahabi izo ya ce ya rasula wallahi inni la uhibbuka ya rantse da Allah ina kaunarka sai ya ce da shi unzur ma ta qulu jinjina nauyin maganar da kake faɗa shi sake ce wallahi ya rasulallahi inni la uhibbuka sai da ya rantsi sannan ya kawo lami na taukidi ya kawo inna ta taukidi sai da ya karfafa magana da abu uku ina son ka a na uku sai ce to duwa in kunta tuhibbuni fa a'idda lil faqri tajfafa in dai kana so na tota na dawo talauci gurin zama tare da kai muddar kana jin tsoron talauci ƙarya kake baka so na kowa ai wai gwada kansa ya gani kowa ya gwada kansa ya gani in kana tsoron talauci to kakka tsammaci masoyin annaba ka yi na gaskiya sai dai kar a yi mummunar fahimta tsoron talaucin da ake magana shine ya zama dukiyarka tana zuciyarka ba a tafin hannunka ba ko me kake da shi musulunci yake da bukata za ka bar ka haƙura sai ka yadda da wannan amma muddar musulunci yana so kai kuma za ka iya bara wato ka cutu da'awoyi da ake ta yi yanzu iri-iri na ɗora mutane a kan riƙe abin hannu da rashin ciyar da dukiya karka yi yan uwanka su zo su arabe ka za su dinga cinye maka dukiya karka haifi ƴaƴaye da yawa za ka dinga wahala wajen biya musu kuɗin makaranta me kake jin tsoro talauci to kaunarka ta annabi yajjibuci muddar kana jin tsoron ka ɗebi kuɗinka ka bayar kana ganin za ka tsiyace bayarwa za ka yi babu abin da yake ƙara wa dukiya in dai ce da ita ce sai dai yawa ƙaruwa take sannan a shirye kake a wannan hanyar ka ba da duk abin da Allah ya mallaka maka to sai mutum ya zama yana da wannan domin alfakaru ila man yuhibbu ne asra min alma'i fi alal wadi yanda ruwa yake tuwa daga kan bene sama ko daga indar roya taho kasa saurin talauci ya same san ya fi haka sauri ya fi haka sauri mun je a madina mun je gonar sina abubakar radiyallahu anhu aka ce da mu a wannan gonar ana saukar dabino yana saro shi sai wa'in suka yi tsalle suka faɗa rijiya guda tara suna wakare ce dukiya ba a bar wasa ba ce sai an shiga har cikin rijiyar an ɗebo guda bakwai ɗin guda tara nan ba zai ba su dole aka sa ma'aikata suka shiga aka sa kuranga aka shiga rijiya sai da aka nemo dabinan nan guda tara ya ce dukiya ba a tozarta ta ka ce sai na wakala ba mai kauna na guniyarsa amma haga yadda yau dukiyar yana cikin wannan sai ga bako ya zo ya zo ya tarar yana ta faɗa ce sai an shiga rijiya an ɗauko ƙwayar dabino tara amma shi kuma ya taho da wata magana shi ne wanda i sadu da iyalinsa a ramadan da rana ya zo ga annaba sai ce ka fara ta kama shi ce ba shi da abin ya ce je ka gurin abubakar ka ce ya baka to a lokacin kwaya tara amma da ije abin da za a bashi za a bashi kwano 60 sai ce na faɗa kuwa wannan ba mamman gaje ne za a yi ba kuwa kwaya tara sai da aka shiga rijiya aka ƙi haƙuri in ce a bani kwano 60 yana ce ya rasula ya ce in ce maka ka bani kwano 60 yi ka fara sai ga ya fashe da kuka ya ce na gode allah da ni aka zaba aka ce ne wani sai ɗauko da su ya ce ne mamakin bawan Allah to wannan shi ne tsauna ta gaskiya ka kalli duke ka a ce annaba ya ce kai ka za ka kasa da aka zo uhudu ai badar ranar talata annaba alai suna ce ashiru alayya ku bani shawara muhajirin da suka yi maganganu su annabi ce muku albarka ya sake ce ku ban shawara sada dan mu'azi ita shi ya ce ya rasulallahi da mu kake mutan madina ce da ko nake ma sai ya ce da shi aman na bika wasaddaqnaka fi kulli ma ji'ta bihi mun ba da gaskiya da kai mun gaskata ka cikin duk abin da ka zo da shi yace ga dukiyarmu ku zuma shi ita wa dama shi ita ka ɗebi duk abin da kake so ka ba abin da kake so wadda duk ka cire ta daga dukiyar mu ka saka ta a wani guri mun fi farin ciki akan wacce ka bar mana to wannan ita ce kauna ta gaskiya fama za la yi haddisuna to ya yi wannan ya ce to annabi asim bai gushe ba yana zantar da mu hatta zakara baban minal magaribi har sai da ya faɗi wata ƙofa daga yamma masiratu ardihi wato faɗin tafiyar faɗin ƙofar au ya sirrin rakibu fi ardihi matafiyi akan doki in garma zai yi tafiya a faɗin ƙofar daga dama zuwa hagu arba'ina au saba'ina aman sai shekara arba'in ko shekara saba'in yana tafiya a bakin kofa daga nan kyaure guda biyu daga wannan zuwa nan sai shekara saba'in matafiyi bai kura kofar ba to wannan ita ce wadda za a za a rufe kofa in aka rufe ta shi kenan kala sufiyana adurwat sufiyanu shine daga cikin ɗayan masu ruwayar hadisi yace qibala sham da katar na sham take kofar khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda Allah ya halicce ta ne tun ran da Allah ya ci sama da ƙasa ba fito halitta wati kofar abu da take saboda karɓar tuba la yughlaqu hatta tadlu ash-shamsu minhu ba za a rufe ba sai nan da rana ta hudu ta ciki tana bi ta ciki to sai a rufe kofar ba za kuma a sake karɓar tuban kowa ba to dalilin da ya sa imamun nawa ya kawo nan hadisin iya wannan gurin ne wancan diriba muka samu na maganar shafa akan hufi kwana uku da maganar soyayya annaba sai ga balarabe ya ce almar umma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so a tashin alkiyama saboda haka idan kana son mutum to duk abin da yake so kana so duk abin da yake so kana so to saboda shi yana son talauci zace kana son sa sai ka so talauci kuma sai ka so talakawa ka ja ka kurin baka son talaka cuta ce sai ce ya isa ke ci alamuni as'aluka fi ilal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin na roƙonka ka hore mun aikata alheri ka hore mun barin miyagun ayyuka ka hore mun san talakawa to wannan abin da annabi sai ke yi kenan ba a yadda a yi saɓanin abin da annaba suke so mutum ya ce shi yana son annaba alisalam annaba sai yana son al'ummarsa ta haihu to duk wanda ya ce ba ya son haihuwa to sai kuma ya nemi gidan da zai saka kansa domin shi ma akwai aya tambaya haka yake so alayhi salatu wassalam to kuma mutum ce ba ya so ko da ya yi da'awa cewa a haifi 'ya'yaye da yawa wanda ba su da tarbiya wannan da awa ce ba dalili ba ne in dai annabi ne alisa ya zo mana da tsarin da ɗan zai yi tarbiya ya gaya mana yadda za mu nemi aure mun nema ta wannan hanyar ya gaya mana yadda za mu yi zaman aure mu da iyali ya gaya mana za mu ciyar da iyali sannan ya gaya mana yadda za mu yi tarbiyyarsu ya gaya mana yadda za mu saka manufa kyakkyawa a zukatanmu ƙur'anin da kansa ya sauko ya dinga mana bayanin mutane wanda suka yi alheri suka yi kirki ga yadda Allah ya wazuri su kuma in ya yi alherin ubangiji sai ya ce wa kazalika najzul musinina haka nake saka wa duk wanda yi mun bi wannan ƴaƴan namu ba su tarbiya ba ko wannan hanyar zamu bari sai dai kuma daina haihuwa ita ce hanyar da zamu za ta bulle da mu annabi alaihi ya ce manibta gal huda fi ghairihi adallahu Allah wanda ya nemi mahuta ba daga qur'ani ba Allah ka bar da shi qur'ani ga abin da ya ga mu annabi Musa alaihi sun yi tafiya da bawan Allah salihi aka tadda katanga za ta fadi ga mutane da kwaljini da abaya da gemu da saje suka zo gari aka ki saukar su amma katanga za ta fadi ya gyara ya ce ya za ka haka kai musu irin wannan baka biya su biya ka kuɗi ba da ya zo fassara sai ce ai dukiya ce ta marayu amma wa kana abuhu masaliha babansu mutumin kirki ne shi kuma salahul aba yanfa'ul abuna kirkin iyaye na taɓa yaya kirkinsa ya sa Allah ke kishinsa abla dan abbas radiyallahu anhu ma ce ba ko wanda haife su bane ba kakansu bane wanda ya fi mahaifinsu kakansu ne hawa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai Allah ke kishin zuri'a kai haka ka Allah zai maka ayo amma ka ce ba za ka ba wata hujja ba ce bu Allah na na maryam mahaifiyarta abinda ta tashi da ta samu ciki sai ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi badani muharra abin